بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا يمجن الصبر shabi ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 a inda muke ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma jiya mun tsaya a aya ta goma sha biyar a cikin wannan sura suratu as-safat yau za mu tashi aya ta goma sha shida kenan mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى إلى صراط الجحيم وقفوهم إن وقفوهم إنهم مسؤولون ما لهم لا تناصرون بل هم يوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, A idha mitna wa kunna turaban, wa izaman a inna da maba'uthun, a idha mitna wa kunna turaba, shin wai idan muka mutu wa kunna turaban muka kasance turbaya ƙasusuwanmu suka game da ƙasa, wa izaman muka kasance ƙasusuwa a inna da maba'uthun, shin mu ababen a tashe mu ni gobe ƙiyama? awa aba'unal awwalun kuma wai hadda uwayenmu ko ubanninmu da suka gabace mu na farko qul annabi ka ce musu na'am e za a tashe ku ku kuma za a tashe iyayenku da suka gabace ku na farko wa antum dakhirun alhalin kuna kaskance gobe qiyam fa inna ma hiya zajratun wahida ku sani ba komai bane ba sai tsawa guda daya fa'iza hum yanzurun sai gashi suna tsaye suna kallon juna suna kallon halin gobe alkiyam kenan wannan magana ta biyu tashin su ne bayan sun mutu kenan ba komai bane ba sai tsawa guda da Allah za ya sa mala'ika israfil yayi ta hanyar busa kafo sai ga su sun tashi suna kalle kallon yanayin tashin alkiyam wa qalu ya wailana a wannan lokacin sai su ce ya kai can mu ya narkon azabanmu haza yau muddin wannan fashi ne ranar sakamakon da muke musawa muna ƙaryatawa haza yau mulfasilin ladhi kuntum bihi tukadzibun wannan fashi ne ranar rabewa wanda kuka kasance kuna karyatawa a gidan duniya wannan amsoshin malamai suka ce ko ya kasance mal- mala'iku ne suke ba su amsa ko ya kasance junansu ya junansu ne suke ba kansu amsa bayan Allah ya tashe su da su da iyayensu na farko za su ce ya kai can wannan fa shine yinin tashin alkiyam kenan junansu da junansu za su ce ma junansu wannan fa yinin da muke karyatawa a gidan duniya gashi yau ya tabbata yinin sakamako kuma wannan yini shine yini na rabewa wanda muka kasance muna karyatawa a gidan duniya sai Allah ya ce da su gaba daya uhshurul ladina zalamu a tattaro a kuru waɗanda suka zalunci kanuwarsu mushrikai kenan wa azwajahum da dange-dangensu irin masu aƙida irin tasu wa ma kanu ya'budun da abin da suka kasance suna bautata ma a gidan duniya kenan za a kuru mushrikan su da kansu sannan za a kuru dange-dangensu ire-irensu nan azwajuhum kenan asnafuhum ire-irensu daga cikin masu kafirce ma Allah masu yin shirka da Allah wasu malamai suka ce azwajuhum zai iya ɗauka matayensu da suka kafirce irinsu suka yi shirka da Allah maɗaukakin sarki za a tara su da su da ire-irensu da matansu da basu yi imani da Allah ba suka kafirce irin kafircinsu wa ma kanu ya'budun da abin da suka kasance suna bautata ma a gidan duniya na gumaka da abin da ke kama da shi min dunillahi kuma bayan Allah fahaduhum ila siratul jahim sai a ce da mala'iku ku shiryar da su ku nuna musu hanyar da za ta kai su ta jahannama waqifuhum sannan ku tsayar da su innahum mas'uluna su ababan ayi musu tambaya ne malakum la tanasaru me yasa a yanzu ba za ku tattaimaki junan ku ba wannan duka maganganu ne na bakanta musu da wulakanta su bayan sun tabbatar cewa su 'yan wutar jahannama ne ga Allah ya koro ya sa mala'iku sun koro su gungun su guda da su da ire-iren su na kafirai da kuma ababen da suka kasance suna bautata mu a gidan duniya an koro su Allah ya ce a nuna musu hanyar da za ta kai su hau wutar jahannama suna cikin tafiya kasin kahin su isa shiga jahannama sai Allah ya ce a tsaida su idan aka tsaida su sai Allah ce su ababan ayi tambaya ne malakum la tanasaru me yasa a yanzu ba ku taimakekeniya ta juna tsakankanu ai gidan duniya kafare sukan tallafa ma kafare kafare sukan mara ma kafare ƴan uwansu baya in yaki aka tashi za su kama musu su tallafa musu ganin cewa sun kaskanta musulmi da musulunci to a yanzu nan me yasa ba za ku taimaka ma junan ku ba kaga magana ce a musu ta a walakanta su ga ku kun haɗu duka kafare ne har ma abin da kuke bauta ma kuma bayan Allah sai Allah ya ce a ce musu a yanzu me yasa ba za ku taimaka ma junan ku ba kaga ai a wannan lokacin babu wani rai da sai taimaka ma wani rai gobe kiyama bal humul yawma mustaslimun bal ba haka ba abin nan ba zai taɓa yiwuwa ba kenan humul yawma mustaslimun su kam a wannan yini na alkiyama mustaslimuna sun miƙa wuya sun yarda azaba za ta hauka su wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu a wannan lokacin sai shashan kafirai ya fuskanci shashi suna yi kansu tambaya suna ba kansu amsa qalu sai bangare ya ce ma junansu innakum kuntum ta'tuna na anil yamin lalle ku kam ko kuka kasance a gidan duniya kukan zo mana anil yamin da maganganu wanda kuke cewa wannan maganganun gaskiya ne idan muka bi su nan tsiran mu take kenan wanda aka raunana mabiyan za su ce ma wanda suke biya a gidan duniya ku kuke gaya mana cewa lalle kuke kan daidai shine ta tuna na anil yamin duk zancen da kuka kawo sai ku ce mana shine mafi alkhairin zance wasu malamai suka ce ta tuna na anil yamin ana nihin sun kasance suna yin rantsuwa da Allah ya junansu suna ce ma junansu kafarai a gidan duniya muke kan gaskiya annabi da mabiyan shi ba kan gaskiya suke ba qalu sai junansu su ce ma junansu ballam takunu mu'mini bal ba haka ba dama ku can ba musu imani kenan mabiyan za su ce ma wanda suke bi ku ne sanadiyar batar da mu gidan duniya kuka nuna mana bauta ma gumaka da girmama su da kafarce mu annabi da alkur'ani mai girma ita ce hanya ta gaske har rantse mana akan haka kuke cewa muke kan daidai yau ga shiga mu shiga wuta jahannama ga ta a gaban mu sai su wanda aka basu ce da su ballam takunu mu'minin dama can karan farko buka kasance cikin masu imani ba buku so ku imani ba wa ma kana lana alaikum min sultan ai mu ba mu da wani ƙarfi da muka yi amfani da shi muka tirsasa ku akan cewa sai kun bi mu da ra'ayinku da zaɓinku muka kira ku muka gaya muku abinda muka ga dama ko kuma kuka yi imani da mu kuka bi mu kuka ki ku bi annabi da abin da ya zo da shi kenan za za su yi ta tattamuna da juna shashen su suna ƙarya ta shashi bal kuntum qauman taghin bal ba haka ba dama kun kasance mutane ne masu wuce iyaka fa haqqa alaina qawlu rabbina gama tattaunawa tsakankaninsu kowa na zargin juna sai Allah ya ce fa haqqa alaina qawlu rabbina sai su ce wa kawunansu a yanzu kam azabar Allah ta tabbata a gare mu mu gaba daya inna ladha'iqun tabbat sai mun dandani kuda azabar wuta fa aghwaynakum inna kunna ghawin sai muka batar da ku wanda dama mu can batattu ne bi ma'ana da kuka bi mu kan ra'ayinmu kan abin da muka faɗa muku ba tirsasa ku muka yi ba ba wai da ƙarfi muka sa sai kun bi mu ba ra'ayinku ya sa kuka bi mu sai muka ɓatar da ku bayan da ma mu ɓatattu ne fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikun lalle waɗannan gaba ɗayansu a wannan yini na tashin alƙiyama a cikin azaba mushtarikuna za su yi tarayya gaba ɗaya cikin azaba inna kadhalika naf'alu bil mujrimin lalle musa Allah haka ne muke aikatawa ga duk wanda suka kasance mujramai ne mabannata ne a doron ƙasa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun na daga cikin sifar su a nan gidan duniya idan aka ce da su ku ce la ilaha illa allah ku yarda babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah yastakbiruna sai su girman kai su ki karba wa yaquluna sai su dinga cewa a inna latariku alihatina yanzu mu za mu kyale allolinmu mu bar su lisha'ir majnun saboda kawai wani mawaki mahaukaci suna nihin mawaki mahaukaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal jaa bil haqqi Allah ya ce ba gaskiya bane ba annabi ba mahaukaci bane ba annabi ba mawaki bane ba kamar yadda muka karanta ji a cikin karshen surat yasin wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu annabi ba a koya mishi waka ba kuma bai dace da annabi ya waka ba nan nan Allah ya ce bal ba haka bane ba annabi bai kasance cikin mawaka ba sannan annabi ba mahaukaci bane ba jaa bil haqq ya zo da gaskiya ne shine alqur'ani mai girma wa saddaqa al mursalin kuma ya gaskatar da manzannin da suka gabace shi dan duk abin da ke cikin alqur'ani mai girma yana gaskata labarin annabawan da suka gabace shi innakum ladha'iqul azabil alim lalle ku a yau za ku dandani azaba mai radadi wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun kuma ba za a sakan ya muku ba sai da abinda ku kasance kuna aikata wa na munanan laifi a gidan duniya sai Allah ya ce illa ibadallahi mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum Allah madaukakin sarki yace illa ibadallahi illa ibadallahi almukhlasin sai fa bayin Allah wanda suka keɓance Allah da bauta shi kadai ba sa yi mishi abokin tarayya cikin bauta su kadai ne za su tsira daga azaba a wannan yini na tashin alqiyam ulaika waɗannan wanda suka bauta ma Allah shi kadai lahum rizqun ma'lum suna da arziki ma'lumun sananne shine gidan aljanna fawakihu suna da ababen marmari kala-kala wahum mukramun kuma su ababen a karrama su ne a cikin gidan aljanna fi jannatin na'im suna cikin aljanna na'im aljanna ta ni'ima ala sururin mutaqabilin akan gadajensu na jin daɗi mutaqabilin suna masu fuskantar juna yutafu alaihim bi ka'sin min ma'in suna cikin wannan halin na karamci da hutu gidan aljanna suna kan gadajensu na jin daɗi suna fuskantar juna za a dinga zagayawa a kansu bi ka'sin min ma'in da abin sha min ma'in na wani abin sha mai daɗi ka'as shine kofin da ke da ruwa a cikin shi ina fata mun gane dan kofin da baya da ruwa a cikin shi ba a ce mishi ka'sun sai wanda ke da akwai abin sha a cikin shi kenan suna cikin wannan halin za a dinga zagaya su da kwaf cike da abin sha mai daɗi an gane ko wannan ma'inkin ruwa ne mai daɗi da suke bubbugowa ta wani idaniya bai fari ƙaƙal lazzatin lisharibin abin jin daɗi ta hanyar ɗanɗano ga duk wanda za su sha wannan ruwan wasu malamai suka ce ai giya gidan aljanna ce me yasa suka ce giya gidan aljanna ce saboda ayar da ta zo a bayanta tana cewa lafiha gaulun wannan abin shan ko wannan giyan lafiha gaulun babu sabbatu da kame-kame a cikinta yayin da aka sha wala hum anha yunzafun kuma su ba masu yin shirme bane da kama kama dangane da shan wannan giya wa indahum qasiratu tarfi'in kuma su ɗan aljanna suna da qasiratu tarfi masu kame ganin su daga barin ganin wasu wasu mazaje wanda ba su ba wanda ke mazajen su ne a cikin gidan aljanna kenan su matayen da Allah zai ni'imtar da su da su ɗan aljanna ba sa kallon wasu mazaje sai mazajen nan da aka hure musu a cikin gidan aljanna gane ko su ne kenan qasiratu tarf ainun malamai suka ce masu kyawun kallo saboda suna da idanu masu kyau ka annahunna baydun maknun kai kai zatan idan ka kalle su kamar kwai ne wanda aka boye shi saboda tsananin kyawunsu fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu ka karanta ta فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون bayan aljanna suna cikin wannan ni'imar da jin daɗi sai Allah ke bada labarin wani hali nasu na moriya da jin daɗi fa aqbala sai shashen in aljanna ya fuskanci shashi yatasaaluna suna tambayar juna tsakankaninsu suna hira suna tuna rayuwarsu a gidan duniya ko suna tuna wasu ƴan uwansu wanda suka rayu da su a gidan duniya qala qa'ilun minhum daga cikinsu sai ya ce inni kana li qarin lalle kam ni ya kasance ina da wani abokina kenan suna tattaunawa tsakankanin su an aljanna a cikin aljanna يقول أئنك لمن المصدقين ف يقول إني قال قائل منهم إني, إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين abokin nan nawa ya kasance gidan duniya yana ce min a innaka laminal musaddiqin shin kai ma kana cikin masu gaskata abinda annabi ke faɗa na cewa za a tashi mutane bayan sun mutu za a yi musu sakamako akwai wuta akwai aljanna a idza mitna wa kunna turaban shin wai idan muka mutu muka kasance ƙasa wa idhaman muka kasance ƙasusuwa a inna da madinun shin wai za a tashe mu gobe kiyama har a yi hisabi tsakankaninmu a sakan yama kowa da kowa qala hal antum muttali'un sai ce da ƴan uwan shi a cikin gidan aljanna shin ku kun kasance cikin wanda za ku tashi mu leƙo mu ga ya halin shi yake a yanzu imana yana ba su labarin wani abokin shi da suka zamana da shi a rayuwar duniya wanda abokin nashi yana musan tashin alkiyama yana inkarinta har yake ce da shi wai shin kai kana daga cikin masu gaskata manzon Allah cewa wai idan muka mutu muka zan ƙasa ƙasusuwan mu suka bushe za a tashe mu gobe kiyama a yi mana hisabi sai ke ce ma abokan shi yan aljanna shin wai ko za ku tashi mu leƙo shi a gidan wuta mu ga yaya halin shi yake shine hal antum muttali'un shin kuna da dama ku tashi mu leƙo halin shi mu ga yaya yanayin shi yake a yanzu a cikin wuta fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya leƙa da shi da abokanan tattaunawa shi na gidan aljanna sai suka gane shi gashi can a tsakar wutar jahannama qalat tallahi in kitta laturdi sai abokin shi na gidan aljanna ya ce na rantse da Allah sura kaɗan sura ƙiris ya halakar da ni tare da wanda suka halakar shiga wuta nema da na bi shi a rayuwar duniya na bi da awashi cewa babu tashi alkiyama na ƙiyarda da annabi da abinda annabi ya zo da shi da na kasance cikin halakakku irin shi shine qala tallahi wallahi na rantse da Allah yace in kitta la turdin suran qiris sura kadan ka halaka kenan su tattaunawa tsakanin abokin shi ne da shi yana gidan aljanna shi kuma yana gidan wuta suna tattaunawa yana jin shi shi ma yana jin shi walaula ni'matu rabbi abokin yace in ba dan ni'imar ubangiji na ba la kuntu minal muhdarin da na kasance cikin wa'anda za a halartowa a cikin wutar jahannama Allah ne da ni'imarsa Allah ne da baiwarsa ya kare ni ban yi imani da irin abin da kafirai suka yi imani da shi ba afama nahnu mayyitin sai ya ce mu abokanan shi in gidan aljanna afama nahnu bimayyitin shin shi kenan mu ba mu ba mutuwa ba za mu ƙara mutuwa ba illa mautatan al'ula sai dai waccan mutuwar da muka yi a gidan duniya wa ma nahnu bimu'azzabin kuma ba za a ƙara azabtar da mu ba bai ma'ana da ya ga halin abokin shi gashi nan a cikin wuta ana azabtar da shi sai ya tuna ni'imar da Allah ya musu ya zama da su a gidan aljanna sai wayo ƴan uwan shi ƴan aljanna yana ce da su yanzu shi kenan ba za mu sake mutuwa ba za mu yi ta zama mana ni'imtuwa da abin da ke cikin gidan aljanna sai dai mutuwar da muka waccan ta farko kuma Allah ba zai ƙara ba zai mana azaba ba inna hadha la huwa al-fawz al-azim sai ce to lalle in dai haka nan ne to wannan shine rabo mai girma ya zaman to kana cikin ni'ima ba kai ba mutuwa kuma zaka dawwama a cikin gidan aljanna limithli hadha falyamal al'amilun saboda irin wannan sakamakon da Allah ya ma yan aljanna to mai aiki sai ya tashi tukuru yayi aiki dan neman gidan aljanna adhalika khairun nusul
nuzulan am shajaratu zarqum inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin innaha تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين
Allah ya ce a zalika khairun nuzulan am shajaratu zaqum yanzu wannan shine alkhairin mazamni abinda aka yi ma 'yan aljanna ko ko wannan itaciyar da ake ce ma zaqum imana Allah ke bada amsa yanzu wannan shine alkhairi abinda 'yan aljanna suke ciki na abinda suke ni'imtuwa da shi fawake kala kala abinda ran suke so kala kala ga giya mai daɗi fara ƙaƙal sannan kuma ga mataye gwanin kyau a cikin gidan aljanna sannan su ba za su mutu ba za su dawwama abin da suke ci kuma zai dimanta a cikin gidan aljanna a zalika khairun wannan shine yafi am shajaratu zaqum ko wannan itaciyar da ake ce mata azzaqum innaha shajaratun ko inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin lalle wannan itaciyar ta zaƙo mun sanya ta kasance fitina ce ga azzalimai su ne mushrikai da kafari a cikin gidan wuta innaha shajaratun saboda wannan ita bishiyar bishiya ce ta kharuju fi asli jahim da take fitowa daga can ƙasar wutar jahannam an ba Allah ba madaukakin sarki wane ne zai fito da itaciya cikin wuta sai Allah madaukakin sarki kaga itaciya kishiyar wuta ce wuta takan kone icce ne amma Allah zai sa itaciya ta fito daga can ƙasan wutar jahannama da ake ce mata azzaqum domin ta kasance abinci ga 'yan wuta Allah ya ce asalin wannan bishiyar tana fitowa ne daga can cikin ƙasar jahannam fi asalin jahim tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin tal'uha 'ya'yanta da take fitarwa don ci idan mai kallo ya gansu kai ka ce kanuwan shedannu ne shi ne abin marmarinta ai ka san yanzu iccen inabi yakan fidda inabi don a ci a ji daɗi ko iccen apple bomb kenan yakan fidda bomb don a ci a ji daɗi to wannan itaciya inda ka ga ɗiyanta ɗiyanta kamar kanuwan aljannu suke kuma kai ka san kan aljani abin kyama ne abin a guje ma ne ina fatan mun gane Allah ke shi bai kare tal'uha ka annahu ru'usu shayatin ko فإنهم لآكلون منها للسو كافري با مكوا لآكلون منها زاس تشدك تشكن ونن بشيا فمالئون منها البطون كما سيسن تشكا سيسن تشكا تشكون سودا ونن إتاجيا دول زاس تشيتا كما زاس تشكا تشكون سودا ونن إتاجيا ثم إن لهم عليها لشوب من حميم sannan su akan wannan itaciyar da suka suka cika cikunan su da ita ta azaba suna da shau shine garwayen wani ruwa da aka yi na ruwan zahi da za su sha akan wannan itaciyar da suka ci thumma inna marji'ahum la ila aljahim sannan kuma makomarsu dai inda za su dawwama shine gidan wuta nan za su dawwama innahum alfau aba'ahum dallin saboda su sun bi iyayensu akan abin da iyayensu suke nabata akan shi suka rayu bai ma'ana mutane ne masu bin abin da iyayensu suka mutu suka baro musu na gado ba sa bin annabi da abin da ya zo da shi na alkur'ani mai girma idan annabi ya ce ku zo ku yi imani ku ba Allah ku yi imani da alkur'ani mai girma ga aljanna idan kun imani da Allah in ko kun kangare mu Allah za ku shiga wuta sai su ce a'a mu za mu bi iyayenmu ne da kakanninmu akan abin da suke ba za mu masanya addinin iyayenmu ba da wani addini sabo ina fatan mun gane shine innahum alba alfa atattun iyayensu suka bi fahum ala atharihim yuhra'un saboda su akan biye iyayensu da abin da iyayensu suka baro musu na addini na banza yuhra'una sauri suke sana gaggawa su yi ruko kam kam da addini iyayensu su saki addinin annabi da abin da annabi ya zo na gaskiya walaqad dhalla qablahum aktharul awwalin kuma haƙiƙa dhalla qablahum kafin mutanen makka ma wasu ma sun bata aksarul awwali su ne mafi yawa cikin mutanen da yake na farko ne a wannan aya tana nuna mana ashe mafi yawan mutane da suka rayu a doron ƙasa batattu ne kaɗan ne suka yi imani karka ruɗu da danzazan mutane da yawansu wurin bin ƙarya ba gaskiya ba ne ba taron al'umma baya nuna suke kan daidai hujja ake nema ina fatan mun gane ko kai kaɗai ne ka iya zamantowa kan gaskiya in kana rike da dalili da hujja akan abin da kake yi amma wai a ce ku diba yawan gana mu a ce dukkan mu kan ƙarya muke yi ku diba yadda ake maulidi a duniyan nan ba wata ƙasa ta duniya sai ana maulidi ƙasashen larabawa ƙasashen ina ne kuma duk a ce kan bata muke eh kan bata kuke matukar ba ku da dalilin da zai iya kare ku cewa addinin maulidi addini hujja ake nema ba taron mutane ba Allah ya bayyana mana a cikin wannan aya gaba ɗayan mutanen da suka gabata batattu ne sai kaɗan kaɗan daga cikinsu kenan ba a kafa hujja da taron yawa da me ake kafa hujja da dalili me hujja kada ka yi ba wai yan gidanmu na yi ba ko yan unguwanmu na yi ba shi bane hujja me dalilin ka kana da ayar da ke goyon bayan ka akan abin da kake yi kana da hadisi da ke goyon bayan ka akan abin da kake yi shin wai ayan nan da kake makalema da hadisin nan da kake makalema kan abin da kake yi annabi da sahabban shaka suka fahimci wannan aya da hadisi akan su suka yi aiki in haka nan ne ka tsira amma in kafa hujja ne da taron mutane ka bace saboda mafi yawan mutane batattu ne ولقد أرسلنا فيهم منذرين الله يجي حقيقا من تورا musu mai gargadi tattare da su mun tura musu annabi mu kyale su haka nan sai da muka tura musu mai jan hankalin su fanzur kaifa kana aqibatul munzirin to kai duba ka kalla kaga karshen wanda suka saba ma annabin su bayan yayi musu galgaci wannan shine karshen su azaba da lalaci a cikin gidan wuta illa ibadallahi almukhlasin sai fa bayin Allah wanda suka yi ikhlasi suka tsantsanta bauta tsakankanin su da Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce
وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ما لا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين
Allah madaukakin sarki yace walaqad nadana nuhun haqiqan min walaqad nadana nuhun haqiqan annabi nuh ya kiraye mu ya ambace mu ya yi kuwa da mu fala ni'mal mujibun ma dallan masu karba ma annabi nuh annabi nuh dan uwan shi ne ta fuska aqida idza jaa rabbahu biqalbin salim yayin da ya zo ma ubangijin shi da zuciya lafiyayya إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون إذ قال لأبيه annabi tunama al'ummarka lokacin da annabi ibrahim yake ce ma babansa wa qaumihi da mutanansa ma za ta abudun yanzu menene kuke bauta ma na gumaka wanga yana aibata abin da suke na bautar gumaka menene kuke bauta haka gumki ya san abin bauta a ifkan alihatan duna allah turidun yanzu kiran ƙarya na gumaka kuma bayan Allah kuke nufata da bauta fama zannukum bi rabbil alamin to menene zatan ku game da ubangiji ubangijin halittu gaba daya dan me ba za ku bauta ma Allah ba wanda shine mahaliccin halittu gaba daya fa nazara nazratan fil
فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأرسلوا إليه يهجمون قال أتعبدون ما
Allah na ce ma annabi tunamu al'umma ka tattauna da ta kasance tsakanin annabi Ibrahim da mahaifin shi da mutane shi cewa yanzu gumaka za ku rika bauta ma koma bayan Allah irin abin da ƙarya ya ce koma bayan Allah za ku rika a matsayin Allah abun bauta me ya zatan ku game da ubangijin ubangiji Allah madaukakin sarki mahaddacin komai da komai fa ma zannukum bi rabbil alamin fa nazara nazratan fi nujum ana cikin wannan halin sai mutanen annabi Ibrahim da babansa suka ce ma annabi Ibrahim tashi mu tayi wurin sallan mu ta idi yau idi kuma idin da suke zuwa ba abin da suke sai saban Allah da bautar wani wanda ba Allah da suka ce mai haka fa nazara nazratan fi nujum sai wai hange dubi a cikin tauraro sai hange tauraro sama da kanshi haka fa qala sai ce da su inni saqim kai ni kan bani da lafiya bazan iya bin ku ba mu wurin idi kenan an gane ko bazan bi ku ba bani da lafiya fatawallau anhu mudibiri su kuma sai suka bada baya suka tafi su suka kyale shi suka tai wurin idinsu faraga ila alihatihim shi kuma sai ya tashi ya karkata zuwa ga allolinsu gumakansu da suka sassaka suna bautar su kuma bayan Allah faƙala ya ce da su ala ta'kulun shin ba za ku ci abinci ba bi ma'ana annabi ibrahim yana tattauna da gumakan mushrikai domin ya wawaitar da hankalinsu ya nuna musu abin da suke sakarci sun tara abinci da abin sha a gaban gumakan su wai allolinsu abin bauta sun tafi wurin idi ya isko gumakan sai ke ce da su ala ta'kulun shin ba za ku ci abincin da aka aje gaban ku ba ku gumaka malakum la tantiqu me yasa ba ku yin magana ne ai mai hankali in yana tsaye zai san me annabi ibrahim yake nufi na farko ba sa ci na biyu ba sa magana gajiyayyu ne don me za a rike su alloli abin bauta faraga alaihim darban bil yamin a wannan lokacin sai annabi ibrahim ya karkata a cikin gumakan nan yana duka su da hannun dama yana babballa su yana kakkarya su duk ya kare musu gumakan su a cikin waccan aya sai Allah ya ce sai ya baro musu babban gumkin nasu ya rataya musu abin duka akan wannan babban gumkin da ya kakkarya kananan gumakan sai ya samu babban gumke ya rataya mishi gatari a wuyan shi qala ata'buduna ma tunhitun lokacin da mutanen shi suka dawo suka isko aika aikan da annabi ibrahim yayi a cikin gumakan su wani wani wata aya suka tambaye shi suka ce man fa'ala hadha bi alihatina ya ibrahim wane ne wannan aika aikan da allolum ya kai annabi ibrahim sai annabi ibrahim sai ce ku tambaye babban su in yana magana zai ga muku ya kakkarya su ha sai su ga kamar yana su rena musu hankali sun sa ai ba kuma ba su magana sai ce to ga babban nan daga cikin su sai ku tambaye shi ya kare kananan allolin shi babban Allah ai ga nan sai shine qala sai ya ce da su ata'buduna ma tanhitun yanzu za ku riƙa bauta abinda ku kuka zamna kuka sassaƙa shi da hannayenku kai fa ka ɗebo lakakka ko ka ɗebo iccenka ka sassaƙa kai gumkinka sannan kuma ka riƙe shi Allah abun bauta wanda zai baka ci ya baka sha ya baka lafiya ya biya maka bukatunka idan ka shiga tsanani ka kira shi yanzu za ku riƙa yin haka game da abinda ku kuka yi kayanku da hannayenku wallahu khalaqakum ai Allah shi ya halicce ku wa ma ta'malun da abinda ma kuke aikata da suka ji haka suka san ba su da wata hujja da dalili za su iya kare kansu yanzu za su yi amfani ne da ƙarhi sai suka ce qalubnu lahum Ibrahim ya rusa musu gumakansu kuma ya ba su hujjoji a hankalce da suka kasa ba shi amsa to yin za su yi amfani da ƙarhi ne qalu sai suka ce da junansu ubnu lahu bunyana kuma sa gini a gina rami na musamman fa alquhu fil jahim a rura wuta a cikin shi a cikin wannan ramin sai a jefa shi a ciki sakamakon abin da ya aikata ga allolinmu fa aradu bihi kaidan Allah ya ce sai suka so su yi makirci ga annabi Ibrahim su yi mummunan makirci a kan shi faja'annahumul asfalin sai muka maida su sune kaskantattu muka tsamar da annabi Ibrahim tunda lokacin da suka gina wannan ramu suka hura wuta a ciki suka kamo annabi Ibrahim suka jefa shi kafin ya kai shiga wutar Allah ya ce kulna sai muka ce da wuta ya na ruke wuta kuni bardan wa salaman ala Ibrahim kasance sanyi da aminci akan annabi Ibrahim kahin ya je cikin wuta sai ya samu wutar lafiya lau kai ka ce kana zaune cikin ɗaki mai AC ne kana hutawa kuma wuta ce tana ruruwa ƙarƙashin shi kaga Allah sai mi sai ya tsamar da shi Allah sai ya kare shi suka ce abinda annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da aka jefa shi a wutan nan kahin ya kai sai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe ni shi kadai abin ya kare ni kuma madallan wakili idan ya kasance shine Allah madaukakin sarki anan take sai Allah ya samar da shi haka annabi Muhammad lokacin da kafarai aka ce ga sanan sun taru akan ku za su yake ku me suka ce wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya ishe mu kuma Allah ya isa a matsayin wakili mai bada kariya a duk abin da yake na kine ko kuma na musulmi sai Allah ya tsamar da annabi Ibrahim ya kare shi daga sharrunsu da kaidansu kuma ya sa suka kaskanta shi kuma ya ɗaukaka wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin sai annabi Ibrahim ya ce inni zahibun ila rabbi lalle ni zan tafi zuwa ga ubangijina sayahdin ubangijina zai shiryar da ni rabbi habli min as-salihin kana annabi Ibrahim sai hijira ya bar garin nan da yake kuma kasar Falastin a masallacin Qudus domin ya samu cikakken hurriya wurin bauta Allah madaukakin sarki yace rabbi habli minas salihin ya ubangiji na habli yi min kyauta ba ni da minas salihin daga cikin nagartattun mutane fa basharnahu Allah ce sai muka karbi addu'a annabi Ibrahim fa basharnahu muka mishi albishir bigulamin da cewa zai samu ɗa halimun mai jimirin gaske mai daure marayuwa baya tsare marayuwa falamma balaga ma'ahu sa'ya lokacin da yaron nan ya kai lokacin ya kai kawo ƙarfinsa ya kai da zai iya taya annabi ibrahim ya kama mushi ayyukan rayuwa da da'awa qala ya bunayya sai annabi ibrahim ya ce da ɗansa inni ara fil manami tabbat na gani a cikin mafalki anni azbahuka ina yanka ka fanzur ma zata je kai nazari ka ga me kamata me ya kamata ya faru imana annabi ibrahim Allah ya masa wahayi a mafalki dan mafarkin annabawa wahayi ne gaske ne cewa wannan dan naka da ya kai karfansa yanzu yake kama maka wasu ayyuka ka yanka shi annabi ibrahim ya yarda da wahayin ya yarda da wahayin Allah a gare shi ya yi imani da haka kuma zai zartar da umarnin ubangiji dan annabawa ba su saba ma Allah umarnin shi sai ya kiro ɗansa ya ba sa labari dan ya kasance cikin shiri wai ba ya ba shi zaɓi bai yarda ko kai yarda a tabbata yanka shi zai amma ga labarin da ke faruwa kasance cikin kimtsi da shiri dan yanka ka zai Allah ya ce in yanka ka an gane ko qala ya abati fa'al ma tu'mar sai dan nashi ce ya babana if'al ma tu'mar zarta da abin da aka fore ka kai ne ka yanka ne yanka ne kawai shine kaga gulam gulamin halim Allah ba shi da mai jimiri yace babana ka yanka zartar da umarnin Allah a kaina satajiduni insha Allah min as-sabirin insha Allah in Allah yarda zaka same ni cikin masu hakuri yayin da zaka yanka ni zan daure har ka yanka ni فلما أسلم فلما أسلم وتله للجميع وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين
falamma aslama wa tallahu lil jabil yayin da dukansu guda biyun annabi ibrahim da ɗansa isma'il suka sallama ma hukuncin allah wa tallahu lil jabil sai ya kada annabi annabi annabi ibrahim sai ya kada ɗansa isma'il lil jabil akan goshin shi dan za ya yanka shi wana dainahu yana shirin yanka shi wana dainahu Allah ce sai muka kira sa an ya Ibrahim cewa ya kai Ibrahim kada saddaqtar ru'ya hakikan ka gaskata mahulkin da kai bi ma'ana ka yi imani da wannan mahulkin da kai ka zartar da abin da muka fure ka da shi inna kadhalika najzil muhsinin lalle musa Allah a haka ne muke sakan yamma masu kyautatawa inna hadha lahuwal bala'ul mubin lalle wannan al'amarin bala'i ne bayyananne jarrabawa ce bayyananna Allah ya baka da wanda kana son shi yana son ka ya kai karfin shi ta yadda zai iya tallafa maka a matsalolin rayuwa sai Allah ya ce ka yanka shi kuma kai ka yarda ka yanka shi shi ya yarda eh a yanka shi sai Allah ce lalle wannan bala'i ne jarrabawa ce bayyanan na tsakanin annabi Ibrahim da annabi Ismail abin da ya faru wa fadainahu Allah ce sai muka fanshi annabi Ismail bi dhibhin azim da abin yanka mai girma shine rago da aka yanka a madadin yanka annabi Ismail wa tarakna alaihi fil akhirin sai muka bar mishi yabo mai kyau daga ƙarshe salamun ala ibrahim amincin Allah ya tabbata akan annabi ibrahim kadhalika najzil muhsinin ai haka muke muke sakan yama masu kyautatawa innahu min ibadina almu'minin lalle shi annabi ibrahim yana daga cikin bayinmu masu imani masu sallama mu al'amarin ubangiji wa basharnahu bi ishaq sannan muka daɗa mishi bushara ta cewa za ya samu ishaq nabiyan minas salihin shi ma ishaq annabi ne daga cikin nagartattun bayu wa barakana alaihi muka sanya mishi albarka wa ala ishaqa muka sanya mu annabi ishaqa albarka wa min zurriyatihima amma daga cikin zurriya annabi isma'il da annabi ishaqa muhsinun za a iya samun mutunan kware mai bin Allah wa zalimun li nafsihi mubin kuma za a iya samun mai zalimta kanshi mabayyanin mai aikata zalimci walaqad mananna ala musa ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين
Allah ce walaqad mananna ala Musa wa Harun hakikan mun yi baiwa akan annabi Musa da shi da annabi Harun baiwar da Allah ya yi akan su ya zabi annabi Musa a matsayin annabi manzo haka kuma ya karbi addu'a annabi Musa akan dan uwan shi annabi Harun shi ma Allah ya turo shi a matsayin manzo wa najjaynahuma mun tsamar da su su biyu wa qaumahuma da mutanensu da suka yi imani da su suka bi su min alkarbil azim daga bakin ciki mai girma bakin ciki mai girma shine alƙawalin da fir'auna ya ɗauka cewa zai je ya riske su ya kama su ya karkashe su ya cire musu hannun dama da kafa hagun sannan ya tsire su a cikin itacen da biyu bayan sun yi imani da annabi musa sun yi imani da annabi harun sun fita suna masu yin hijira don su tsira da rayukansu da imaninsu fir'auna ya riske su ya biyu su daga bayansu da suka tsinkaye fir'auna da rundunar shi suka ce mu annabi musa inna la mudrakuna tabbat kan mu za a riske mu ga munan za a kama annabi musa ya ce kalla ba zai taba faruwa ba inna ma'iya rabbi sayahdin ni nan da kuke gani na ina tare da ubangiji na bi ma'ana zai taimake ni zai shiryar da ni ya nuna mini hanyar da za ni tsira ta yadda fir'auna da mutanensa ba za su taba kama mu Allah ku ya cika mashi alkawali Allah ga su ko gaban teku suke teku ya zo gaban su ba gaba bale su yi gaba ba su da kwale-kwale ko batan da za su ƙetare idan suka shiga ruwa kuma hallaka za su ga fir'auna ya zo da rundunar shi daga baya za su karkashe su kaga ta ko'ina menene mutuwa ne shiga ruwa ba bato halaka ce teku ne gabansu tsayawa baya fir'auna zai riske su kuma ya karkashe su annabi musa ya ce musu a'a ubangiji na zai taimake ni ina tare da taimakon ubangiji na ba zai bar mu ba a halakar da mu nan take Allah ya wahayi ga annabi Musa ya ce wannan saddan nan taka daki ruwa da ita in ka daki ruwa da ita ruwan za su daddare su tsatsage su muku hanyar da za ku taka ku bi a cikinsu annabi Musa ya bigi wannan teku teku ya babbare ya yi hanyoyi a ciki a wata ayan ma Allah ya ce hanyar yabasan busassa ce kamar babu ruwa kamar ba wai ruwa suke a ƙarƙashinta kuma kar ku ji tsoron cewa za ku hallaka ko kuma za a kama haka Allah ya tsamar da su ya tsirar da su suka ketarwa fir'auna sai da suka zo tsakiya sannan Allah ya dirmiyar da su a cikin ruwa shine wa najjaynahuma sai muka tsamar da su wa qaumahuma da mabiyansu wanda suka imani da su min al-karbil azim daga wannan bakin cikin mai girma wa nasarnahum muka taimake su fakanu humul ghalibun sai suka kasance su ne wanda suka yi rinjayi akan fir'auna da mabiyan shi wa atainahum alkitabal mustabin kuma sai muka ba su littafin da yake mustabin mabayyani mai dauke da hujjoji da dalilai a cikin shi shine at-taura kenan wa hadainahum as-siratal mustaqim sannan muka shiryar da su zuwa ga hanya mai kakka daidaitatta wa taraknahum wa tarakna alaihima fil akhirin sannan muka bar musu ambato mai kyau daga karshe duk wanda zai ambata su zuwa tashi alqiyama matukan mutanen kirki ne ba zai ambace su ba sai da alkhairi salamun ala musa wa harun amincin Allah ya tabbata akan annabi Musa da shi da annabi Harun inna kadhalika najzil muhsinin lalle Musa Allah hakan ne muke sakan yama masu kyautatawa innahuma min ibadina almu'minin lalle su biyun nan annabi Musa da Harun suna daga cikin bayinmu masu imani masu sallama ma al'amarin ubangiji wa inna Ilyas min mursalin lalle shi ma annabi Ilyas yana daga cikin manzanni idh qala liqaumihi ala tattaqun tunamu al'ummaka lokacin da annabi Ilyas ya ce ma mutanen shi ala tattaqun shin ba za ku ji tsoron Allah ba ku bauta mishi shi kadai ku tsare dokokin shi ku nisanci abin da ya hane ku ku yi abin da ya ce ku yi atad'una ba'alan yanzu za ku rika bautar ba'alan ko ku rika kiran ba'alan ba'alan sunan gumkin su ne wa tadharuna ahsanal khaliqin ku kyale mafi kyawun mahadatta wanda shi ne halicci komi da komi ai Allah ya kamata ku bauta ma shi kaɗai wanda shi ne mafi kyawun wanda ya halitta ya halicci komi da komi ba wai ku tsaya kuna bautar ba'alan ba wanda ba'alan sunan gumkin su ne Allah rabbakum ya ce ai wallah maɗaukakin sarki shi ne ubangijinku wa rabba aba'ikumul awwalin kuma shi ne ubangijin uwayenku na farko fakazzabu فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين fakazzabuhu sai mutanansa suka ƙaryata shi suka ki su yi imani da shi fa innahum la muhdarun lalle su mutanen nashi da suka ƙaryata shi la muhdaruna ababan a halartu da su ne a cikin wutar jahannama gobe kiyama illa ibadallahi almukhlasin sai fa bayin Allah almukhlasin masu bauta Allah shi kade madaukakin sarki ba sa yi mushi kishiya cikin cikin bautar shi wa tarakna alaihi fil akhirin shi ma annabi Ilyas sai muka baro mushi kyakkyawan halshe kyakkyawan abin fada a gare shi fil akhirina daga ƙarshe salamun ala ilyasin amincin Allah ya tabbata akan annabi Ilyas inna kadhalika najzi almuhsinin lalle musa Allah haka ne muke sakan yama duk wanda suka kyautata innahu min ibadina almu'minin lalle shi annabi annabi Ilyas yana daga cikin bayanmu masu imani masu sallamawa game da al'amarin ubangiji ina ganin za mu dakatawa abinda mu faɗa dai Allah ya ba mu lada kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum warahmatullahi